والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا ashirin da ɗaya ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida hijiriya wanda ya dace da sha biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa yau za mu tashi a darasi na hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul tauba darasi na hudu kuma za mu tashi ne akan aya ta 27 mun tsaya akan ta 27 sun mai tubu Allah min ba'di zalika ala man sha wallahu ghafurur rahim sannan Allah yakan yafe wa wani
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم wannan aya ta sauka ne a shekara ta tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika saƙo ya ce a gaya wa mushrikai cewa Allah ya hujja ba'da al'ami ko ba'da hada al'am mushrik muna sanar da ku bayan wannan shekara bayan saukan wannan aya to babu wani mushriki kuma da zai sake zuwa ya yi aikin hajji a ɗakin Allah kuma wala ya tufa bil baiti uryan kada wanda ya sake zuwa yake yin dawafi a ɗakin Allah uryanan yana wato tsirara wato abinda suke yi shine da kafin saukan wannan aya din da musulmi da mushrikai duka suna zuwa su yi aikin hajji wannan ka'aba dai da kake gani dai ita mushrikan suke zuwa suna yin aikin hajjinsu wannan ka'aba dai da kake gani kuma ita mushrikan suke zuwa suke yin dawafi tsirara mutum ya zo don shedanci malam ya yi zagidar kamar yadda tsohuwarsa ta haifi shi kamar yadda za ka zazzage biredi daga leda haka mutum zai zo malam kai ai kafirci bai yi ba kuma kowa na ganin kowa su kuma mata da daddare suke nasu maza su yi tsirara zagidar da rana su kuma mata su yi nasu da daddare kuma annabi yana kallon su bayan da zai yi saboda lokacin musulunci bai samu ƙarfi ba musulunci bai samu fawa kuma duk abin da kake gani za ka iya cewa kada a yi abu ne idan kana da ƙarfi idan kana da fawa kana da jama'a kana da dalili kana da hujja so akwai dalilin akwai hujja amma kuma ba inda za a yi so annabi yana kallon sa kaske shi ne Allah madaukin sarki ya saukar da wannan aya da muka karanta yanzu lokacin umar ibn abdulaziz shi ma jaddada wannan ya aika wa manya-manyan yahudawa da mushrikai ya ce kada wanda ya sake zuwa ya zo ya shiga mana masallacin harami mai alfarma ya ce ai Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharama ba'da amihim hada imam ata ibn abi rabah ya ce alharamu kulluhu masjid haramun nan da kake gani na maka dukansa gaba ɗaya masallaci ne so kada wanda ya kusanci wannan wuri in dai mutum mushriki ne to daga wannan ne aka samu dalili kamar yadda malamai suke faɗa cewa mai halatta kafiri mushriki ya shiga masallaci ba saboda Allah shi ya yi wallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kuka ba da gaskiya ku sani cewa innamal mushrikuna najasun lalle su mushrikai fa najasa ne su najasun kadirun khabisun duk su ne gaba daya kazanta ce su ba wai gangan jikinsu ne ba aƙidarsu lalle shirka najasa ce lalle shirka kazanta ce su kazanta da najasa bai kamata su shiga masallacin Allah mai tsarki ba wannan shine fikihun cewa kada su shiga masallaci imam qatada ya ce sammahum najasan Allah ya ambace su su wato su mushirkai ya kira su da sunan najasa ko ya sa musu najasa li'annahum yujnibuna fala yaghtasilun saboda suna yin janaba amma ba sa wanka suna janaba ba sa wanka suna yin hadasi ba sa alwala mushriki zai je najasa zai je janaba amma bai sani zai ɗebi ruwa ya wankan janaba ba ko suna yi ba sa yi lidhalika sammahumullahu najis shi sa Allah ya sa musu suna najasa musulmi kuma fa in yi janaba yana wanka idan ya hadasi yana alwala ya wanke jikinsa ya wanke kazantar da ke tattare da shi ya zo a hadisi sahihi ingantacce manzo Allah sallallahu yana cewa yanzu ɗayanku da yake da kogi a ƙofar gidansa ko ƙorama a ƙofar gidansa yana shiga ya wanka kullum sun biyar ya fito fa hal yabqa min daranihi shay yanzu wannan za a samu wani sauran datti da kazanta a tattare da shi suka ce babu yace to kamar haka ne mai alwala sau biyar ai ai musulmi tsafta ne da shi kisa ko kaya ne na musulmi in ya gama sawa ya aji wancan kuma wanda ba musulmi bane ya gama sawa ya aji ko wannan ya sa wannan ya sa ya aji to idan ka daga su za ka iya gane wannan kayan na musulmi ne wannan kuma kayan ba musulmi bane ana iya fahimta ta hanyoyi da dama wani musulmi ne wani ba ba musulmi bane albarkacin wankan janaban nan da kake gani ana yi yana da alheri to Allah ya ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabu almasjid alharam kada su kusanci masallaci mai alfarma mana'ahum Allah ta'ala min dukhul alharam Allah ya hana kafirai shiga harami idan sun je harami sun kusanci masallaci kenan ai kuma haramin maka kun san yana da faɗi ba wai iya ginin masallacin ba ne kadai so masjid haram da ake nufi haramin makka gaba ɗaya shi sa Allah ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير كو تو yace tsarki ya tabbata ga Allah da ya yi isra'i da bawansa da daddare min almasjidil harami daga masallaci mai alfarma a nan gurin ba daga masallaci aka yi isra'i da annabi ba yawwa da ya ce min almasjidil haram ba wai daga cikin masallaci ba ne ba daga gidan ummu hani aka yi isra'i da annabi kamar yadda ya tabbata asira to gidan ummu hani kuma yana cikin harami so in an ce almasjid haram ba wai ana nufin kokuwar masallacin haram mana boundary na harami ake ina fata ana yana kuma fadi to Allah bai ba da dama ga kafirai su shiga wannan wuri ba ba da amin hada bayan wannan shekara daga yau daga wannan shekara an hana da ana shiga amma yanzu an hana wa in khiftum ailatan Allah ya ce idan har kuna jin tsoron talauci aila ana nufin wato faqr talauci fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha da sannu Allah maɗaukakin sarki zai wadata ku daga falalarsa in ya ga dama inna Allah alimun hakim lalle Allah alimun masani ne hakimun kuma mai hikima ne tabaraka wa ta'ala imam ikrima Allah masara ma yake cewa ai fa aghnahumullahu azza wa jalla bi an anzala alaihimul matara midraran Allah ya yi musu wadata ta yadda ya saukan musu da ruwan sama mamakon ruwa wani na bin wani ruwa ya yi ta zuba ba kasura khairuhum ruwan sama ya zuba ƙasa ta sha ta kumbura aka yi noma dabbobi suka ci suka sha don albarkacin tsiro da ruwa da Allah ya saukar imam mukatil ya ce a wannan lokacin mutanen jidda suka yi ta musulunta mutanen sana'a suka yi ta musulunta da mutanen jurash daga yaman su ma suka yi ta musulunta Allah ya saukar da arziki so a nan gurin ashe Allah madaukin sarki yana nuna musu cewa mushrikai su daina shiga makka daga wannan shekara in kuma kuna jin tsoron talauci Allah mai wadatarwa to me hikimar faɗin haka din hikimar shine musulmin sun ji tsoron a to an ce daga wannan shekarar waɗanda ba musulmi ba su daina shiga harami to kuma alhali akwai manya-manyan 'yan kasuwa waɗanda mushrikan nan ne suna zuwa da kayan kasuwanci suna zuwa da kayan business suna zuwa da kayan abinci su shigar su fitar idan aka hana su shiga makka to ai talauci zai sauka a mutanen makka talauci zai samu mutanen makka haka aka je aka kai wa manzan Allah ƙara aka kai masa kuka to gashi kuma an saukar da aya an ce wala ya ƙarabul masjid al-harama ba'a da amihim haza kada su sake kusantar masallaci mai alfarma kada su kasance harami ba wannan shekara to ya rasulullah ya zamu yi talauci to shine Allah ya saukar da cikakken ayar fa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allah min fadlihi insha idan tsoron talauci kuke ji to waɗannan ba su ne masu wadata ko masu wadata kasuwanci ba su ne za su wadata ko Allah ne mai wadatarwa in ga dama tabaraka wa ta'ala Allahu akbar inna allaha alimun hakim lalle Allah masani ne kuma mai hikima ne tabaraka wa ta'ala to sai Allah ya ce mai kuma nan قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ku yaƙi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhiri kuma ba su yi imani da ranar ƙarshe ba wanda suka yi imani da Allah suka ƙaryata Allah ke suka yi imani da kiyama suka ƙaryata tashin kiyama suka ce ƙarya da ba su yadda ba to waɗannan sakamakon su a yaƙe su to ya za a yi ai an ce ahlul kitabi suna yin imani da Allah da ranar ƙarshe yahudu da nasara to abinda ake nufi anan la yu'minuna ka imanin mu'minin ba su yi imani irin imanin muminai ba ba su yi cikakken imani da yake wajabta musu bin dukkan manzanni da annabawan Allah kuma da yake wajabta musu sallah da azumi da zakka ba ba su yi wannan imanin ba kuma ba su yadda Allah ɗin shi shi kaɗin shi Allah ne bai da abokin tarayya ba shi da ɗa ba shi da mata ba saboda me saboda yahudawa sun ce Allah yana da ɗa sun ce uzairu ɗan Allah ne وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله kun ga sun danganta wa Allah shi ne a can Allah ya ce cikin Maryam wa qalu takhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'aw lir-rahmani walada yace wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati والأرض إلا آتي الرحمن أبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا هذا سكتي الله ينادى تو يهود da nasara ke to kaga an raba gari musulmi kuma cewa suka yi kulhu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا احد haka musulmi suka ce su kuma suka ce wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat an nasara al masih ibn Allah ina jin Allah cewa dalika qauluhum bi afwahihim za mu mutunta wanda ya ce Allah yana da ɗaya yau Allah kishiya kuma ya nuna Allah gajiyayye ne wanda ya ce Allah yana da mata haka ya tabbatar da gajiyawa ga Ubangiji to su kirista kam abin nasu ma yayi yawa a cikinsu akwai waɗanda suke cewa isa Allah ne isa Allah ne gaba ɗaya ma akwai wanda suka ce isa ɗan allah ne akwai kuma wanda suka ce allah allah isa allah maryamu allah wannan su ne kashe uku na nasara nasara al-yaqubiyya nasara al-marqusiyya na manta ta uku gaga wannan gaba ɗaya rauni ne kuma ga ga ubangiji mahalicci ya za a ce wani abin da Allah ya halitta shi Allah ne yasa Allah a kiyama cikin hisabin da zai wa annabi Isa zai tsayar da shi a gaban duniya gaba ɗaya zai ce ya kai Isa a anta ulta للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يا عيسى kai ne ka gaya wa mutane cewa su riƙe ni da mahaifiyarka mana ita ma Allah ne bayan ni ɗin akwai wani Allah kai kace musu haka ne kace musu kai Allah ne mahaifiyarka ma Allah ne kai ka gaya musu haka ya kai Isa wannan a kiyama Allah zai tambaye Isa ba wai dan bai sani ba a'a dan saboda a kunyata waɗanda suke da wannan aqida Isa zai bada amsa zai ce qala subhanak ma yakunu li an aqula ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم ya ce ya ubangiji ne ba abinda na gaya musu sai abinda ka ce in gaya musu kai mun umarni da in faɗa musu ga abin da kace ce mun kai in ce musu su bauta maka kai ne ubangijinsu kuma kai ne ubangiji rabbi wa in kunti qultuhu faqad alimtahu ya Allah in har na gaya musu waccan magana na ce su rike ni Allah su rike mahaifiyata Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ya Allah kai ka san abin da ke raina ni kuma ban san abin da ke tattare da kai ba ya ubangiji innaka anta allamul ghuyub ya Allah ya Allah kai ne mafi sanin gaibu duka gaibu gaba daya to me yasa wani wanda yake kirista zai zo waye gari yana da awarwai Isa Allah ko Isa dan Allah Jesus is the son of God how comes ya aka yi zama dan Allah mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wala ala ba'd ma la ba'd Allah ya ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riƙe da ba wama kana ma'ahu min ilah wanda kuma ya ce isa Allah ne to Allah ba baya tare da wani Allah ne shi kadai ne Allah idan ku da akwai wani Allah ne idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq kowane Allah da ya tafi da abin da ya halitta wannan sai da yi can ce ni abin da halitta wannan ma da musu inda kuma garin su daya shine can inda yake faɗa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce akwai wasu allolin ba Allah na hakika ba ai da samai da sai sun lalace sun zube so jama'a aqida ce ku sani cewa Allah ba shi da da ba shi da aboki ba shi da mata ba shi da abokin shawara baya zama da kowa shi kadai yake shine alfardu samadu alwahidul ahadu wa ya dai raktilo shine ma'anar wahadahu la sharika lahu din bi mulkihi wa rububiyyatihi wa wahdaniyatihi wa qahrihi wa sultanihi wa ilmihi wa ghalabatihi huwa al-wahid wa huwa al-awwal wa huwa al-akhir الباطن والظاهر وهو بكل شيء عليم خلقكم من نفس واحدة ya kuma halicci ku da garai guda daya su Allah ba ya ɗaya ne ku to wannan ke qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la yu'minuna okay ba mu karanta wannan ba ko fasu ina na'am طيب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعني ودن ده بس إيماني ده الله حقيقة إيماني با هكذا رانا كرشي ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله بس حرمت أبن ده الله ده منزان الله سكا حرمت ولا يدينون دين الحق بس ين الدين ده قسكيا إمام قتادة يقول ولا يدينون دين الله بس ين الدين الله شين دين الإسلام ولا يطيعون الله طاعة أهل الحق ba su yi wa Allah da'a ko ba sa yi wa Allah irin yadda ma'abuta gaskiya suke wa Allah da'a ba su yi ba ba sa yi min alladhina utul kitab daga cikin waɗanda aka ba wa littafi yahudu da nasara hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum sadirun har sai sun ba da jizya shine haraji المضروب على رقابهم wanda aka ainihin wato dora musu akan wuyayensu cewa sai sun biya fahim sadirun su ba da shi an yadin me an yadin wasu suna kaskance su ba da haraji suna kaskance suna tozarce yautuna bi aidihim wala yursiluna biha ala yadi ghairihim su bayar da wannan wato haraji da hannu suna maimaita haraji don ku ji daga ina haraji ya fito su bayar da harajin nan da hannu kar ma su aiko da kansu malam za su bayar su miƙo wahum saghirun wahum makuruna an rinjaye su suna kaskantattu suna tozartattu haka za su dauka su baya wannan ayar dalili ne karara da yake nuna mana ahalu zimma ba su da wani karfi kenan akan musulmi shi sa manzo Allah ya faɗa a hadisin Imam Muslim la tabda ul yahuda wan nasara bis salam kada ku ku fara yi wa yahudu da nasara sallama a kan ku fara yi musu kuma idan an zo hanya wattarruhum ila adyaqihi ku sa su rinka bin gefen hanya su ba su da matsayin da za su bi tsakiyar hanya sai dai su bi gefe me yasa saboda babu musulunci in mutum ya musulunci yana da izza in bai da musulunci bai da izza amma yanzu sai dai su jefa ka a su suna sama wani ma sai ya daka matsawa ma ya ce ba da guri ya ba shi guri ya wuce unzuru ila izzatil islam wa fakhamati ku duba daukakan musulunci da kambamansa amma yaushe lokacin da musulmi suka rike musuluncin sai su samu izza lokacin da ko ba su rike shi ba suka ce wani tsarin suke so ba shi ba suka fifita wani abun sama da addinin musuluncin to shikenan kuma sai kaga wulakanta da tozarta ya zo musu so wannan shine dalilin da ya nuna mana halaccin karbar jizya haraji kenan a wurin alyahudu wa nasara to amma yanzu mai juyawa ta juya yanzu kowa da kowa tax kenan shine taxation da ake faɗa yanzu kowa ma biya yake amma asali musulmi baya ba da tax in dai wannan ne dai wanda aka saba wannan haraji da addini ya ce a biya ba musulmi ne yake biya ba wanda yake ba musulmi ba yake zama a ƙasar musulunci yake cin arziki to shine zai bayar su wannan kenan to malam sai Allah ya ce me kuma وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم نعم
والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إله إلا هو سبحانه عما يشركون نعم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون Allah ya ci gaba da cewa wa qalatil yahudu uzairun ibn Allah yahudawa sun faɗa tarayawarsu da ƙaryarsu cewa uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara almasih ibn Allah su kuma kirista sun ce wato su ne nasara kenan sun ce masihu isa kenan dan Allah ne Allah ce zalika qauluhum bi afwahihim wancaninka zancensu ne dai da bakunansu yani yaquluna bi alsinatihim min ghairi ilmin suna dai faɗa ne a harshen su amma ba tare da ilimi ba babu wani dalili a cikin qur'ani ko sunna da ya tabbatar da wani abin da suke faɗa yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu suna kamanceceniya ne kalmar yudahi'una daidai take da yushabihuna maganar tasu ta yi kama da maganar kafirai da suka gabata mudaha a larabci tana nufin mushabaha da mudaha da mushabaha duk abu ɗaya ne imam mujahid ya ce yuwati'un suna faɗin maganar da ya dace yuwafiqun suna dacewa da maganar kafirai da suka gabata dahatin nasara qaulal yahud min qablu nasara sun yi kama da maganar yahudawa suka ce masihu dan Allah ne kamar yadda yahudu suka ce uzairu dan Allah ne a nan abin da ake so a ce da ku kirista koyi suka yi da yahudu yahudu su ne suka fara cewa uzairu dan Allah ne za mu zo mu bayanin me ya aka yi suka ce uzairun dan Allah ne sannan kuma su su ma yahudu kuma sun yi kama ne da mushirkan da suka gabace su waɗanda suke cewa da lata da uzza da manata wannan lata uzza manata suka ce banatullahi ‘ya'ya mata ne na Allah mushirkai da suka gabaci yahudu suka gabaci nasara su suka fara kirkiran ɗawa Allah waɗannan wai ‘ya'yan mata ne wai Allah yana da wai ‘ya'ya mata akwai wanda suka ce almala'ikatu banatullah mala'iku ɗin nan da ake faɗa wai ‘ya'ya ne na mata na Allah haka suka danganta wa Allah wannan mummunan zance kina yanzu anan in kun fahimci zancen ku ɗauko chain ɗin abin nasara sun kwafi yahudu ne yahudu kuma sun kwafi mai mushirkai idan za ku daɗa fahimta ta kenan kafircin kala-kala ne kala uku ne akwai mushiriki har ne mushiriki kafiri wato shi mushiriki shi ba ba yahude bane shi ba ba nasare bane shi kawai mushiriki mai bautar gunki ne to a su ma din akwai zaka iya bantarar wasu akwai kafirai kawai su ba gunkin ma suke bauta ba su ba su yadda da bautar gunkin ma ba sa kawai su arna ne kawai ai ba kowane ba kowane kafiri ne yake bauta gunki ba ko amma kuma baya sallah kuma shi ba bai gude ba nasari ba sunan sa me arni to shi yasa su wasu waɗanda ba musulmi ba kamar ko kirista ko yahudawa ba sa so a ce musu arna saboda ai shi arne bai da ma addinin ma gaba daya to idan kun in za mu raba abin sai mu raba shi a haka kamar misalin ku rubuta kafirci a sama alkufuru ka jawo aro ƙasa ka baza shi kashe hudu ko ba ka bane ba misali akwai akwai alkafir shi kafiri kawai na biyu akwai almushrik kafiri ne kowane ɗaya daga cikin su ya dodano wancan sifan na farkon kafiri ne kuma amma yana bautar gunki waɗannan gumakan su yake zuwa ya sa a gaba yana bauta musu masu bautar lati da uzza da manata da kuma sauran gumaka na wannan zamanin da masu bautar dutse da masu bautar rana da masu bautar itace da masu bautar iska da masu bautar ruwa da masu bautar haske duk sunansu me mushrikai saboda su sun yi focusing sun fuskanci wani abu guda da suke bauta masa amma dai ba Allah bane kun fahimci wannan ɗaya kenan biyu kenan sai ka kawo yahudu su ma kafirai ne dan duk qur'ani ya sa su a layin kafirai yahudawa su kuma suna da littafi suna raya suna bin littafin annabi musa alaihi salam amma annabi musa musulmi ne kuma ko ba kama ne yawwa فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مين مسلمين yace Musa ne yake ga mutanen sai yace ya ku mutane na in kun dai imani da Allah to ku dogara ga Allah in kuntum musulmi na in har ku musulmi ne a ashe shi ma musulunci yake cewa su su yahudu su ne jama'ar da suke tutiyar suna bin annabi Musa na ce suna tutiya ne saboda ba ba dukansu ne suka bi annabi Musa a hakika ba annabi ya faɗa mana a cikin hadisi sun kasu kashi 71 gaba ɗaya saba'in ɗin nan yan wuta ne ƙwaya ɗaya ne suke kan daidai su ne suka bi annabi Musa bi na hakika kaji kashi na uku to sai kashi na hudu annasara kirista kenan su ma suna da littafi littafinsu shine linjila da Allah ya saukarwa da annabi mai isa shine ake ce da shi bible to amma su ma ba dukansu ne suka bi hakikanin bible din ba annabi muhammad sallallahu alaihi ya gaya mana sun kasu kashi 72 hadisin imam tirmidhi kashi 72 yace 71 duk yan wuta ne ɗaya ne kawai ɗan yan aljanna a cikinsu wanda suka bi annabi isa din hakikanin bi ba tare da sun canja abin da ya zo da shi ba so idan an ce maka ahalul kitabi a alkur'ani ko a hadisi ana cewa ahalul kitabi almutabadir ila zihni abin da ya kamata ka fara ji shine yahudu nasara sune ahalul kitab duk inda aka ce ahalul kitab ahalul kitab ana nufin me yahudu da nasara saboda suna da littafi at-taura linjila ko da dai ba su bi littafin a hakikanin bi ba to yan ce almushrikuna fa su ne waɗancan masu bautar gumaka kuma bautar gumaka na gaya ma da rana da wata da wani ne duk akwai masu bauta duk sun shiga wannan innal ladhina kafaru kuma to waɗancan kenan wanda ba sa cikin waɗannan layi din gaba ɗaya ko da yake wani lokacin zancen qur'ani uslubin qur'ani yakan zo ya haɗe su gaba ɗaya saboda tuta ce gaba ɗaya da ta ɗauki duk kafirci gaba ɗaya adamul imani billah to wannan shine kashe-kashen su ban sani ko an fahimta tayyib to shine Allah ya ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yau yau ce to shikin haka ai ba haka ai anna yufakun to kuma ana ina son dada karar ko na abu yudahiuna qawla alladhina kafaru min qablu mal suna kamance shi ne da zancen mai alladhina kafaru kaga sai ce allazina kafaru waɗanda suka kafirta wanda suka wuce to me waɗanda suka kafirta suka wuce sune masu cewa da lata da uzza ƴaƴan Allah ne kun ga wannan su ma ai suna dangantawa Allah wani shariki kenan aboki ko kuma wani ba'azi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala qatalahumullah Abdullahi dan Abbas yace ma'anar qatalahumullah Allah ya tsine musu albarka haka Abdullahi bin Abbas ya fassara qatalahumullah la'anahumullah anna yufakun ta kaka ake juyar da su daga gaskiya bayan hujja ta tsaya musu da dalilai karara ga dalilin da yasa suka samu katala din la'anta daga Allah ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum sun riki malaman su da makarantan su al ulama wal qurra malaman su da makarantan su al ahbar jam'i ne na habr habr malami shi sa ake cewa habrul umma malamin al'umma ko kuma hibir ko ka ce habir ko ka ce hibir duk ana faɗa to me ar-ruhban ar-ruhban daga cikin nasara ake samun su ar-ruhban daga cikin nasara ake samun su mutanen nan da suke itikafi a cikin coci ma'abuta coci masu zama a coci bauta ne kawai aikinsu kenan yanzu anan in kun fahimci al'ahbar ana nufin malamai ar-ruhban ana nufin masu bauta akwai bambanci fa tsakanin malami da mai bauta malami zu ilmin zu ma'arifatin ma'abucin ilimi da sani wa hikimatin da hikima wani ana ce shi malami mai bauta kuma fa zai iya yiwa bai da wani ilimi amma fa akwai sallah akwai azumi akwai zikiri kullum yana bauta Allah amma fa ilimi kan babu in ya tsaya in ya yanka maka wata tsiyar ta jahilci sai ka yi ta hasbun Allah wa ni'mal wakil to shine malamai suke cewa babu abin tausayi irin bautar jahili wanda bai je makaranta ba kuma yana da kokarin bauta to me ake so ka hada biyu ka je makaranta ka san ilimi ka saurari malamai ka yi karatu sannan kuma ka yi bauta amma ka je ka kwana kana sallah kullum azumin litinin alhamis amma baka san farillan sallah ba ballantana na alwala to kaga na asara ta yi yawa a ce makaranta a ilimi to illar waɗannan mutane ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malamansu da masu bautarsu a matsayin iyayen gida ba Allah ba a ta'uhun fi ma'asiyatillah suka yi musu da'a wajen saba wa Allah wasu hallu ma a hallu suka halatta abinda waɗannan suka halatta musu waɗannan masu bauta da malaman abinda suka ce halal shine halal ba na Allah ba wa harramu ma harramu suka haramta abinda suka haramta musu fattakhazuhum kal arbabi suka rike su kaman iyayen gida shine ma'anar ittakhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah hadisi ya zo kamar yadda aka zo aka rawaito daga adi ibn hatim at-ta'i yace ya je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake ba da labarin da kansa yace na je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wuya na akwai cross أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب ناجي قرم من ذا الله ناراتي كروس أو يانا كجد الله كنجي أصلا راتي كروس كنا مسلمي بايا راتي كروس أو يانسا ko namiji ko mace ko wani abu ne ka sa shi inda ya nuna alamar cross to balle shi shine shari'a ya zo a hadisi ko bishiya ce ka zo wucewa ka ga reshen ta ya ginda ya yayi irin gicciye din nan kamar cross sai ya ka balle itacen ka wuce saboda alama wannan cross din cewa cikin annabi Isa ne wai aka gicciye shi haka to wannan Adi ibn Hatim ka suranta a kwakwalwarka gashi nan ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da cross a wuyansa kaga ashe saka cross nan da suke a wuya akida ne amma mutanenmu da ba aƙida ba a san addini ba ba abinan wani sai ɗauka abinan ne shi ma sai rataya wani zai je kasuwanci zai je can ƙasar dama yana da kayansa yan zai tafi sai rataya kawai ya nemi gajeren wandonsa tirikwata ya sa kwarai da gaske in yana da gemu ya kwashe ya rataya daga shi sai shatte gajeren wandonsa ya tafi neman kuɗi subhanallah haram ko mutum ya je ya sayo riga da kuɗinsa wai ta gayi amma kuma da cross a jikinta kuma a yi a yi ya daina sa rigar na yaki akwai hadari ko hoton wata tutar wata ƙasa akwai wata ƙasa da tutar ta ma cross ne ka saka rigar da wannan haramun ne ko motar ka ce aka yi wannan adan a jiki inda yadda za ka iya goge shi ka goge shi to kaga bata taso ba wasu a hulunan su ma za ka gani an ɗinka musu shi a haka aran ma ya cire hular sai na duba ke ya ce da kuras auyansa na zahabi na zinari sai manzo Allah ya ce ya adai itra hadal wasan min ulukik ya dai ibn hatim ta'i cire wannan gunkin daga wuyanka annabi ya ce gunki ashe cross gunki ne ashe duk musulmin da ya ɗauki cross ya saka ko riga mai cross a jiki to yana tafiya ne da gunki yanzu ina ina rufe ido na ina ganin wani ko ina ganin wasu da nake ganin kaga mutum musulmi yana tafiya ya yi ado ya sa shirt ɗinsa amma Allah ya cross ne a jiki ko damuwa ma bai yi ba saboda baya zuwa makaranta ko kuma yana zuwa makarantar amma baya aiki da abin da aka gaya masa to gashi wani ya zo da shi gaban annabi annabi ya ce ya adi ya kai adi cire wannan daga wuyarka cire shi cire wannan gunki fasammahu annabi sallallahu alaihi wasallam bilwatan annabi ya ambace shi da gunki duk inda akwai wannan kurosin aji yace fataratuhu hatta intahaitu ilayhi kai wato yanda hadisin ya zo mana ya tinkaro ya taho annabi ne ya taho wurin manzo Allah annabi ya hango shi a can yace kai ya dai itra hadha alwathan min unuqik cire wannan gunkin daga wuyanka kafin ka zo wurina kakka yadda ka zo wurina da wannan yace sai na cire na jefar da shi sai na karaso gurin annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina zuwa sai naji annabi yana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam har sai da ya gama ayan nan sai adiyu to yana jin larabci sai ce ya rasulullah inna lasna na'buduhum ya manzo Allah mu fa malaman mu da iyayen gidan mu dinnan da masu bautan mu nan ba fa bautar su muke yi ba ba fa bauta musu muke yi ba sai manzo Allah ya ce أليس يحرمون ما أحل الله وتحرمونه بسنا حرم تامك أبن الله حل تابا كما كو يدك حرم تادن ويحلون ما حرم الله فتستهلونه كما سزوس حل تامك أبن الله إيه حرم تا كما كو يددن كذوك حل تاشي بسنا مكو هكذا أديو يشي بلا يشي قري أنا من هكا وذا الله يشي فتلك عبادتهم يوانا عيشيني بوتان duk wanda zai zo abinda Allah ya haramta ma ya ce halal ne ka yi shi abinda Allah ya haramta maka ya ce halal ne ka yi ko abinda Allah ya halatta ma ya ce haram ne ka guje shi ya akkasa maka abinda Allah ya maka kuma kai mai da ai shine bautan to me bautan dama shine bauta ai wannan hadisin Imam Zahabi a Imam Tabari ne ya fitar da shi a cikin wato tafsirinsa haka Imam Al-Baihaqi ya fitar da shi da abu ya ala a cikin musnad dinsa da imamu at-tabrani Allah ya musu rahama wal masih ibn maryam sun rika isa dan maryam shi ma a matsayin Allah kuma umiru illa li abudu ilahan wahida Allah ce ba mu umarce su ba face su bauta wa Allah shi shi kwaya daya Allahu akbar wa ma umiru illa li abudu Allah mukhlisina له الدين هنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ba mu umarce su ba face su bauta wa Allah shi shi kadai su kauce wa duk wani addini wadda ba na musulunci ba su yi ikhlasin addini ga Allah shi shi kadai bayan sun yi wannan su tsayar da sallah bayan an yi tauhidi sai an yi sallah ba addini ba sallah malam sai an ba da zakka wannan kuma shine addini tsayayye miƙaƙƙi na gaskiya na hakika to ba mu ce su yi wa kowa bauta ba sai Allah shi kadai la ilaha illahu babu an bauta da cancanta in ba shi ba subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata ga ubangiji da barin abin da suke shirka suke hada shi da shi wajen bauta Allah ya tsarkake kansa tabaraka wa ta'ala jama'a ku sani cewa su mutane gaba ɗaya a rayuwarsu sun rataye ne akan abubuwa guda uku rayuwar mutane waɗanda suke koyi da su ko dai malamai ko masu bauta ko masu kuɗi insha Allah ka kasa mutane za ga suna ƙarƙashin wannan layuka ne guda uku majoritin su ko dai su bi malamai ko su bi masu bauta ko su bi masu kuɗi masu kuɗin na kasa masu mulki da wayewa duk a ciki to duka Allah ya ce a bar kowa a bi Allah tabaraka wa ta'ala yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim suna nufin su bushe shine yutfi'u kashewa da toshewa su bushe hasken Allah bi afwahihim da bakunan su yubtilu din Allah bi alsinatihim su lalata addinin Allah da harasansu su zagi addinin Allah da harasansu su faɗi bagaƙen maganganu a kan addinin Allah da harasansu su ɓata masu addinin Allah da harasansu saboda sun iya magana wani duk inda zai magana in Allah ya soya da sai ya soki masu addini yuriduna an yusuf nur Allah bi afwahihim saboda baya son addini akwai wanda ba sa son addini ba sa son addini a matsayinka na mai addini kinka suke yi wani abun bakin ciki wannan waye yake gaya mu yace aiki ne suka je suna nema a wani wuri duk aka ce sanarwa aka yi a rediyo aka sana a intanet aka ce kowa kai takardunsa kowa wanda yake yana da qualification na kaza na kaza kowa ya kai kowa yana kaiwa kowa yana kaiwa aka kai sai wani bawan Allah ya je ya shiga ya kai takardunsa da komai ya ci komai amma yana da gemu yana da gemu ina so ku ji wannan kisar don ku gane iya yadda mutanenmu suka kai zurfi wajen lalacewa yana da gemu yana kaiwa ya ajiye teburin wannan mutum mai karwar sai ce kai kai kai me wannan zo zo ka dauki tafi sai ce me haka ya ce dauka dauka dauki dauki dauki dauki dauki sai abokinsa da suke aiki sai ce wannan mice yace what is that me wannan me yasa ba za ka rawa ya ce kana ganin su da gemu wallahi abin da ya faɗa kenan wannan fa malam kwanan nan wanda abin ya faru akan shi yazo yake gaya mu sai shi abokin aikin nasa ya ce a cikin advertisement din da aka yi an ce banda mai gemu kuma kai fa musulmi ne kake wulakanta shi kake bata shi kake masa kaza haka bawan Allah nan yana ji yana gani yace me yasa ba za ka karba ba yace kawai ka dauka ka tafi kawai ba za mu karba ba wallahi malam laifin shi dai saboda yana rage malam na so na gaya maka da yawa a yanzu a zamanin nan akwai inda wallahi ko interview za in kana da gemu sai a ce kai ka dan rage gemun nan ko ba ku bane interview in zaka je sai a ce ka dan rage gemun nan ko ka samu wata yar hoda ka sa masa ka zubar da rabi akwai wanda ma kwashe shi suke tas wani ya je ya biya kudin aski zai tafi intabi aka kwashe aka kwashe aka shebe aka shebe ya je ya zauna intabiyun ma ko kiran sama ba yi ba aga asara goma da ɗari kenan eh wallahi mala to kaji malam ka dan ruba mana asiri aka ramu kalla ba ya kai bayani kaji malam yana cewa shi ya san mutumin da yarinya yake nema aure budurwa ta ce sai ya kwashe wannan gemun ka sa haka suke cewa kai wannan ciyawar fa ka ɗebe ta ciyawa wani ai ya je zance ta gaya masa ta ce ka kwashe wannan ciyawa ya ce ciyawa ashe ke kafura ce kawai ya kafurta ta ya ce ya ce sunnar annabin ce ciyawa to shi gogon da aka zuwa yi akan yarinya da zai aura ta ce ba ta san gemu ya je ya kwashe gemu kuma insha Allah na jin bai aure ta ba kaji ya ɗebe gemun kuma bata aure shi ba to shi yasa malam ka tsaya yanda kake yi wa Allah bauta kawai shi yace ka tsayar tsayar in za a yi da kai bismillah a yi da kai ba za a yi da kai ba kuma shikenan akwai inda kuma za a yi da kai ina fata ana fahimta akwai inda kuma gemu ake so yanzu ba na manta wata ran a madina muna karatu a ajinmu ko wani abokinmu shi irin shagiri din nan ne eh bai da gemu gashi babba ne amma nan din a kwashe tas in ba ka kula ba sai ka dauka aske yake to akwai wani malamin mu da yake karantar da mu yana da abin nan sosai dama mu can bai zai bane ba ma a Madina a jami'ar musulunci ta Madina mutum ya aski gemu ai kana aski gemu ma ai dama ina ai akwai wanda za a kore su ma saboda aski gemu ai wataran malamin nan yace kai yace kai la ta'tinni biha gadan gobe ka zo mun da gemun nan naka in baka baka ka sake ya ce karka sake zuwa ka zauna mu aji baka da gemu ya ce ya sheikh ana shagiri ya kasa gane me zai ce ana shagiri mana ya ce ana amrad amrad ake ce ayi sai da aka yi mai bayani aka ce aka ce ya sheikh hada ما عنده اللحية أصلا ما في اللحية ما ما تطلع شي نعم نعم فهمتوا yace to ya gane inda suke mutunta gemu ke masha Allah an ganka da gemu su shi masha Allah alhamdulillah ko kuma yanzu nan ya karge mu ake kuma annabi ya ce o kulliha ku cika gemu war ku shawarib ku danda tsaye gashin baki khalaful majus ku saba majusawa sunna kenan so jama'a abin da yasa na kawo wannan kisa shine akwai wanda zaka zo kai mai da'a akan wani abu wanda Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi amma ka kika yi ka bi shi to ka kai mai bauta Adi ibn Hatim ta'i abin da ya faɗa kenan yace gaskiya muna annabi ya ce ba suna haramta muku abin da Allah ya halatta ba ba suna halatta muku abin da Allah ya haramta ba kuma ku bi su ce eh sai ce fatil kai ba ta tuhum ai wannan shine bautan ai wannan shine bautar to mu dawo akwai waɗanda suke kullum yuriduna an yutfi'u ko yuriduna li yutfi'u wannan an yutfi'u a wata ayar li yutfi'u nur Allah su bushe hasken Allah tabaraka wa ta'ala imam al-kalbi yace nur Allah ina ana nufin wato wato al-qur'an su karyata al-qur'ani wa ya Allah Allah ya ƙi illa an yutimma nurahu ya ce sai ya cika haskensa ya uli dinahu sai ya daga addininsa wa yuzhir kalimatahu sai ya bayyana ya fifita kalmarsa wa yutimma alhaqqa kuma zai cika gaskiya allazi ba'atha bihi muhammadan sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akanta wannan gaskiya din walau kariyal kafirun ko da kafirai ba sa so daman kafiri shine wanda yake an ce da kafirci kafirci ne lianahu yughatti al-haqqa yana rufe gaskiya an gane ko shi sa ake ce da dare ana ce da shi kafiri al-lailu ana ce da shi al-kafir ka fahimta kuwa al-lailu al-kafir limadha summiya al-lailu kafiran li'annahu yughatti an-nahar saboda dare ba shi yake zuwa yana rufe rana ba inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arshi yughshi al-layla an-nahar yatlubuhu hasisa والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ولو كره الكافرون أو تعار ولو كره المشركون تسيشي ممالا
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى الله شيني يتورو من زنسا دشريا الأخبار الصادقة الإيمان الصحيح والعلم النافع shi ya turo annabinsa da labari na gaskiya ko labaran gaskiya da imani na haƙiƙa da ilimi mai amfani Allah ya turo shi wa dinil haq da kuma addinin musuluncin gaba ɗaya shine al'amalu saliha annafi'a kyawawan ayyuka masu amfani li yuzhira wa dini kulle don Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaka wannan addini shine li yuzhirahu ay li yu'liyahu wa yansurahu ya ɗaukaka shi ya taimake shi ala addini kullihi akan sauran addini shine ala sa'iril adyani kenan walau karihal mushrikun ko da kuwa wato mushrikai ba sa so ya zo a hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi akan saukar annabi Isa manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wa yahlak wa yahlaka fi zamanihi al-milal kulluha illa al-islam lokacin da annabi isa zai sauka duk wasu addinai sai sun halaka gaba ɗaya musulunci ne kawai zai saura wannan musuluncin da ake yaka ake fada da shi akwai lokacin da kowane addini sai ka daina jin ɗuriya sako musuluncin ne kaɗai zai kai labari haka imamu ahmad ya rawaita wannan hadisi a cikin al-musnad wanda Allah ya ce babu wani gida ko gidan gashi ko gidan ƙasa sallallahu alaihi wasallam da zai saura لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام face sai Allah ya shigar da kalmar musulunci a cikin wannan gida imma bi izzi azizin au zilli zalil ko dai daukakan mai daukaka ko tozarta mai tozarta hadisin imam ahmad wannan yana nuna cewa musulunci zai zama nan gaba shine addini mai kwari mai karfi abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah iran gwanta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ayi laya da aya alqur'ani bai halatta ba in ce mafi inganci bai halatta ba haram ne yace Allah taimake ka Allah kare ka amin Allah taimaka mana duka me yasa bai halatta ba saboda malamai sun haramta da dalilai da dama yanzu laya nan mutum ba iya sa laya zai shiga banɗaki da ita idan mace mai al'ada tana al'ada da laya a jikinta haka za ta yi ta al'adar nan ta yi alakar aure da mijinta da wannan layar yaro da aka ɗaura mai laya mai fitsarin kwance fitsari a kanta so akwai wulakanta ƙur'ani a ciki so qur'ani kuma ba a yi shi bane dan aje a rinka sa masa laya dan aje a rinka je ana zuwa daura laya da shi wai wanda yake sallah a masallaci na bid'a da suke irin a kawo salati kaza a kawo kaza a kawo kaza wai ya zai yi shi dai gaskiya ya bawa kansa fitawa wato kawai in ya in ya ga da yayi sallah ya ga suna yi kawai tashi yake fita abin sa daidai kai da kaji suna yi kana yin sallar sai ka tashi ka tafiya ka ko kuma ka kifa kanka kai ta naka na sunna ka bar su na bid'a su kuma za ka iya yi ka samu liman din bayan an tafi kowa ya tafi sai ka sai ka rutsa liman din ka ce da Allah kana so ya baka hujja akan wannan abu ko ba ka bane to abun addini aya ba ai da ka ko inda kuma liman ne aka ramaka Allah ne tunda ya ce ai ba shi ya ce ai ba sai ka ce da Allah kana so a baka hadisin da zaka je ka karanta a ina annabi ya ce an yi sallah a karanta ya ladifu kafa uku ya kafi ya shafi kafa sha biyar hasbunallahu wa ni'mal wakil kawa bakwai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sha biyar tayya iya salihina wal wallahu kafa uku ga walidanmu idza jaa nasrullahi ga matattunmu to rayayyun mu fa haka kawai mutum sai zauna ya ce kirkira ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza su wannan yana buƙatar hujja da dalili baya cikin abin da annabi ya yi bayan ya ida da sallah sallallahu alaihi wasallam so mutum ya tashi ya tafiyarsa kawai ko kuma ka zauna ka kifa kanka kai naka na sunna amma abin da yafi fa in akwai masallacin da ba a wannan to ka je kai sallah a can dan shi yafi yawa dan kada farfatsun abin ya zo ya same ka kai ma wannan ya ce wai a taya su da addu'a wai wasu wata mata ta zo ta kama hayar wani kango ta zuba kaza ta zuba kaza za ta rinka ba da hayar wannan guri don a rinka yin kaɗe-kaɗe da raye-raye kuma abin mamaki a duk layin gaba ɗaya ba wanda ya iya ba da fili ko ya yake ko kuma mutanen unguwar su haɗa kai su gina ɗan masallaci ko mun karanci babu amma gashi yanzu an zo an buɗe gidan rawa kuma mace ce ma ta buɗe gidan rawa wai kuma nan wai ya turo mana wai mu yi addu'a ka ji dan girman Allah addu'a ana yin barna ana ganin mai barna nan shi ba aljani bane ba baka gaya mana an je an yi mata magana ta gagare ku ba ba ku yi kwamiti kuka yi mata magana ba saboda kana da wurin da zaka ce ayi addu'a araha kyauta bari ka kawo mana ka ce mu yi addu'a addu'a ma akwai inda ba ta aiki ba ka ji kai sallah ka ji kai azumi ka zauna ka ce ka yi ta addu'a wai Allah baka aljanna wannan ba daidai bane dan uwana ka je ka kai kokari a irin ya kai ya kai ka ne masu ra'ayi irin naka ku je ku samu dattawan unguwar da wanda suka san ya kamata ku gaya musu cewa wannan abun ba zai iya ja muku bala'i a unguwarku na farko dai gidan rawa da gidan kiɗa matattaran barayi ne da 'yan shaye-shaye na biyu kuma matattara ne na mazinata na uku kuma daga nan za a fara lalata 'yan matan unguwar daga nan 'ya'yanku za su fara shan wiwi daga nan kuma za a fara cire kunya ga 'ya'yanku masu kunya tun ba sa yi za su rinka zuwa kallo daga zuwa kallo su ma sun saba ai wannan matar ai sharrinta a wannan gurin wallahi ya fi 'yan fashi da makami wallahi ina gaya muku ko da a samu gidan kiɗa da gidan rawa ko wallahi gwanda a samu gidan yan fashi Allah ba lalle bane ku iya fahimta ta amma ku tsaya ku zurfafa tunani dan fashi da makami iyakaci abin da zai ɗebe ma dukiyar ka ne ta duniya gidan kiɗa da rawa ko zai lalata ma aqidar ka ne da addinin ka dan wani ya zo ya maka sata ya ma fashe ya maka makami sai kai ka wuta amma yayin da kuka bar yan kiɗa da yan rawa yan shaye-shaye kun jawo bala'i wa gidanku wa unguwarku kuma irin rashin wayewa irin wannan kawai sai a rinka zama irin na bariki kawai wai wata mace ita kuma waye wannan matar har da za ku zuba ido ku kyale ta ba daidai bane wannan kuma ya kamata ku zama wayayyu ku zama yan ƙauye kuna zaune a Kano amma kuna ƙauyenci kwarai da gaske ka je maza maza ka samu yan uwanka da abokananka da kwamiti da dattawan unguwa duk inda aka samu unguwa ba za a rasa na kirki ba ka samu wasu ka ji convince ka ce wannan abin kasancewarsa anguwa wallahi hadari ne kar ma ka ja musu aya ko hadisi nuna musu illar da zai ja wa ƴaƴanku ka ce wallahi alaji idan ba ku hana wannan ba sai an tarar da yarka tana rawa a nan ƙwarai kuwa ƙwarai kuwa kuma an buɗe gidan kiɗa gidan rawa a anguwa akwai wani wanda ya isa hana wani ɓarawa ya shigo wurin ko a hana wani ɗan daba ya zo wurin ana cikin bala'i ana cikin masifa a makaranta ma an je an sa bam a masallaci kuna bude gidan rawa in aka zo aka zo aka ajiye muku wata masifar a wurin ba ha yanzu ya kamata mutane su bari Allah yana cikin fushi da mutane kuma a zo a bada dama wai wata mace ita ko ai wannan matar wannan ba daidai bane zaf rauni unguwarku unguwarku ce ko haya kuke unguwarku ne ku ji kuna da yanci kada ku bari duk unguwa ya kamata sama su sama kansu tsaro wallahi musamman a halin da ake ciki ku haɗa kawo kanku in get get za ku yi kuyi kuma duk wanda ku yana muku badala unguwa ku sa shi a gaba sai ya tashi ko ya daina kuma za ku iya magance shi in dai mutum bai samu haɗin kai da mutanen unguwa ba baya iya jin daɗin zama unguwa kuma da ta zo ta buɗe muku wannan ƴaƴanku ne fa za su zo su kidan a daren auren wani zai zo daga kurna ne ya ta wani unguwa da zo ya ce zai kida da rawa ko daga tudun bojuwa zai taho ko wani zai taho daga mariri ya zo nan sabuwar gandu ko mai dile ko wace shi a can kai ba daidai ba ne ku gyara akwai abin da ku da kanku za ku gyara ba wani bukatar intervention na wani gwamnati ko na wani hizba ko na ku da kanku anguwa za ku yi mitin ku tare dattawa a kira ta a karanta mata ya hajiya ko dai ki rufe wannan gidan ko ki ba da shi haya a bude islamiya ko ki bude islamiya ko ki bude makarantar boko ko kuma ki hada kayan ki ki tafi garin ku ko ki tafi ƙauyen ku ko ki tafi unguwar ku in kuma unguwar ku ne to ki rufe mu ba za mu yarda da wannan ba ba wanda zai bude mana gidan kiɗa da gidan rawa unguwa ko gwamnati ta yadda duk abin da zai iya kawo tashin hankali da rashin natsuwa ko lalata tarbiyyar mutane ko gwamnati ta yadda a constitution yana nan cewa kar a bar mutum yayi yana da yanci kai ko ina ne amma in mutanen wurin suka ga wannan abin illa ne a gare su to sai su hana a dokar baturan ma to kawai wani ya je miko mana takarda ya zo ya ce wai ai mai addu'a bai wani motsi ba ka je kai motsi in ka je abin ya fi karfin ka zo ka ci ai addu'a addu'ar ma malam ya ce a gaya ma ba ta ci ba an hana an hana ta ta ci ba ta yi aiki ba wani yana cewa ya waya malam ya za yin istighfari a cikin ruku'i sujada tayyar farko da abin nan wato kun ga ku matsalan mutane kenan shi ba addini kana ji ko abin da aka ce kai abu inda aka ce kai shi kai shi a wurin yanzu kaga ruku'i ba an gaya mana addu'o'in da ake a ruku'i ba a cikin annabi bai ce ayi istighfari ba to ka hakura mana da addu'ar da annabi ya ce ayi ruku'in sujada ma akwai addu'o'in da aka ce ayi sujada tahiyyar farko akwai abin da aka ce ayi to ya mutum zai je ya dauko wani abin da ba a ce ayi ba yazo yana yi a wurin ka gama yin wanda aka ce ka yi ne a wurin ha to wannan shine bude kofar bid'a mutum ya zo yana kakalar wani abu da ba a ce ya yi ba ya ce sai ya yi istighfari yana da kyau kwarai shari'a ta ce a yi istighfari amma akwai inda aka ce a yi Allah ganar da mu malam da Allah ya yaushe hukuncin yin alwala da kufi yake karewa idan ka sa shi da safe sallar asubahi yana karewa in ka sallar isha'i in kana zaune a gida idan kuma ka yi tafiya kwana uku ne da dare uku zaman gida kwana ɗaya tafiya kuma kwana uku wannan shine hukuncin sa hufi saboda yanzu ana yin sanyi ko ko safa misalin ba gane ba safa da asuba in kai alwala ka saka safarka ko kai wankan ka sa safa kai alwala to za ka yi ta shafa akan safarka har isha'i ba ka cire ta ba in za ka kwanta bacci ka cire ta ko ka kwanta da ita washe gari da asuba to sai ka zare ta sai ka sake yin alwala ka dada sata amma in tafiya kai to kana dama haka khuffi ma ya halatta kai haka wannan ya ce da Allah mala a taimaka mun da addu'a dangane da mahaifina saboda halin da yake ciki da sauran yan uwa musulmi na shaye-shaye to yace a taimaka mai da addu'a da ta yadda ma zai iya mu'amalantarsa shi kuma Allah ya jarabe shi mahaifinsa yana shaye-shaye Allah sauki ba mamaki kwanan na wani dan waye zo yi mun tambaya masallaci wata mata ce ta aiko tambaya cewa Allah ya rufa mata asiri tana dan aiki tana samun kuɗi tana aika mahaifinta duk wata tana ware wani abu na albashi tana aika mahaifinta ashe mahaifin nan nata cace yake zuwa da kudin da ta aika masa dama ya riga ya gama shirya sai je kafa caca da kudin to shine ta samu labari sai ta daina ta daina bashi kudin sai take zuwa duk wata sai ta sayo kayan abinci mace ce wannan mata aure ne ta kawo kayan abinci to ranar da ta kawo kayan abincin daya wani wata ma ya ga haka ce to sai ya hada mata kayan abincinta gaba ɗaya je gidanta ya miƙa mata ya tsitsi ne mata albarka ya zazzage ta ya ce kudi za ki bayar in za ki bada kudi ke in bara ki bayar ba kuma da ke da kayan abincin sai na miki addu'a Allah ya tsine miki albarka ki kawo kudi ubanta ta yi kuka ta yi kuka ta rasa inda za ta kasance shine ta aiko da fatawa ya ce kuma dole sai an bada kudi ta ce to kuma ita gaskiya ta ce yake dan caca ne to ya halatta ci gaba da bashi kudin nan ya fatawa ya halatta ko ya halatta ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq ba za ta yi mai da'a ba ba za ta bashi ba to ya za ta yi sai ta ci gaba da bashi hakuri tana masa addu'a ta hada kai da matar gidan ta siyo kayan abincin ta kawo ko mai ko wani abu haka dai ta bayar ko kuma ta ba da matar gidan kuɗi ta rinka ta rinka amfani da kuɗin hanyar masarufin gidan kayan masarufi amma mutum yake cewa kai ai malam su ma matan ba kyau ne yanzu wata matar in ta samu wannan damar aka bata tunda yanzu ba za a gaya mai gidan ba damar manufar abin a taimaka mai ne to in ta san ba za a gaya mai gidan ba ita kuma ita ma ta samu arziki nadewa za ta yi ta yi to waya za ta yi ta duba yadda za ta iya taimaka masa in zai yi in bai zai ba kuma shikenan dama Allah ai bai ce dan tana aiki dole sai ta yi ta warewa babanta kudin albashi ba ihsani ne dama inda ta ce ko zai yi banda ta daina bashi kar ta bashi wannan ta ce malam Allah ya kara lafiya ni ɗalibar ka ce kuma yar makaranta mun fara jarabawa shine nake neman addu'ar ka da ta sauran yan uwa musulmi Allah ya ba mu sa'a to Allah ya baki sa'a da ke da yan uwanki gaba daya Allah ya ba da dacewa wani ce da Allah mala taimaka mana da addu'a saboda ina neman aiki na miƙa takarduna amma shiru kake ji har yanzu to ubangiji Allah ya bada mafita ya bada yadda za a yi da Allah malam Allah ya taimake ka Allah ya tsare ka a duk inda kake da sauran musulmi baki dai amin shi da Allah malam muna neman addu'ar ka da ta sauran masu zuwa wannan majalisi da dan uwanmu bisa rashin lafiya da ta same shi a sati biyu kenan sama da shekara biyu bai taɓa yin fashi ba ga wannan karatu sai da wannan rashin lafiyar ta same shi yanzu haka yana kwance baya iya zuwa nan karatu mai addu'a Allah ba shi lafiya muna fatan Allah ya ba shi lafiya kuma dukan mu Allah ya ba mu lafiya gaba daya um, wannan baiwa Allah da ta aiko takarda wancan satin ce ai mata addu'a Allah ya ba ta nagari ta, ta an abin nan ka shaɗu Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi